أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاعا من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barka mu da saduwa a wannan yammaci mai albarka wanda insha Allah za mu dora cikin da karatun mu na fiqh bisa mazhabin Imam Malik muna cikin littafin al-Muqaddimatul Izziya lil Jama'atul Azhariyya wanda wannan shi ne darasin mu na 36 mu yau muna ranar 24 ga watan rabi'un al'awwal shekara 1444 bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam wanzu daidai da 20 ga watan oktoba na shekara ta 2022 miladiya za mu tashi a farkon babi na goma wani shi ne kitabul fara'id da littafin ya ce albabul ashir fil fara'id babi na goma cikin maganar gado idan an ce fara'id wato kalma ce ke nufin yankowa wani abu daga cikin wani abu kuma jam'i ne na fariba fariba din nan kalmar an tsago ta ne daga alfardu wato yankowa al'imam al-karafi ya ce sharuɗan gado guda uku ne wadda sai sun tabbata sannan za ka gaji wanda za ka gada ɗin na farko shi ne ta ƙadduma mautin ya zamto wanda za ka gada ɗin ya riga ka mutuwa amma idan ya zamto makusanta biyu kamar uba da ɗa ko miji da matarsa sun mutu a cikin gobara ko nutsewar ruwa ko accident har an kasa gane wani ne ya riga wani mutuwa shi kenan wayannan mutane biyun dukkanin su ba wanda zai gaji wani sharɗi na biyu na gado shine istiqraru hayatil warisi ba'da tabbatuwar rayuwar mai yin gado din bayan wanda za a gada wato ya zamto kai din an tabbatar kana rayi ka rayu bayan shi wanda zaka gada din ko da kuwa rayuwar nan ba ta wuce ta minti ɗaya ba misali a ce da ɗa da ubansa accident ya samu sun mutu gaba ɗaya to amma shi uban ya riga ɗan rasuwa da minti ɗaya to wannan ɗan zai gaji ubansa haka nan idan ɗan ne ya riga uban rasuwa koda da minti ɗaya ne to shi uban zai gaji ɗansa idan an tashi rabon gado ke shar'i na uku shine al-ilmu bil qurbi wa darajati allati tama'a fiha shine sanin kusanci cewa lallai tsakanin wane da wane ‘yan uwan juna ne amma ga yadda ainihin nasabar su take wannan wan wannan ne ko kuma ga ta inda suka haɗu amma idan ya zamto dai kawai dai sun tashi ne a gida ɗaya babu wanda ya san yaya suke sun kuma ba san yaya suke ba ba su ta ce da suka haɗu ba sun tabbata dai su ɗin tabbas zuri'ar gidan wane ne da ni da wane zuri'ar gidan wane ne dukkaninmu jikokin wane ne wani shi ne kakan kakan kakanmu amma da ni da kai duka ba mu san yaya aka yi muka haɗu ba to idan ya zamto haka to wannan shi ma babu gado to haka nan sabubban gado sabuba ne ƙwaya uku sabubban gado na farko aure na biyu nasaba na uku kuma wala'i wato ya zamto kamar bawa ne wanda ka ‘yantar da shi to shi ma wannan za ka gaji shi to haka nan aure shi ma yana zama sababi na gado kamar miji zai iya gadar matarsa haka nan mace za ta iya gadar mijinta ko sun haihu ko ba su haihu ba matukar dai an tabbatar ya aure da kuma ya taba tarewa da ita to haka nan kuma nasaba idan akwai nasaba tsakaninku da mutum misali da kai da shi baban ku daya ko da kai da shi mahaifiyar ku daya to ana iya samun gado tsakanin kai da shi wani daga cikin maluma ya yi jam'in duka sabuban gado ɗin a cikin ɗin baitoci haka kawar guda biyu yake cewa asbabu mirasil warasa lasatun kullun ifidu rabbahul wirasa wa haya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'adahunna lil mawaris sabab mai littafin yace alwarisuna min ar-rijali ashratun masu cin gado daga maza mutum goma ne a dunkule mutum goma ne wato a rasa bilin iftisar amma mutum goma sha biyar ne idan an buɗe abin an yi dalla-dalla al'ibnu wa bunuhu wa in safara ɗa na tsatsun da kuma ɗan ɗa ko da a ce jikan jikan jikan ɗanka ne zai iya gadanka shi ne wa in safara ɗin wal'abu sai kuma mahaifi waljaddu da kuma kaka idan babu mahaifi wayan ala wannan kakan koda ya yi sama wato a ce kakan kakan kakan kakan mutum ne duk da aka zai gaje shi wal akhu mutlaqan da kuma dan uwa mutlaqi nan ce dan uwa ana mutlaqi ana nufin shaqiqi uwa ɗaya uba ɗaya kenan haka nan a cikin karkashin wannan ana iya samun ƙarin mutum biyu tunda kaga anan ya ce dan uwa kawai bai bambance ba to dan wannan uku ne anan a cikin ɗaya dan uwa shaqiqi ya shigo ciki dan uwa li abi wanda ake uba ɗaya da shi shi ma ya shigo ciki dan uwa li ummi shi ma ya shigo ciki wanda ake uwa ɗaya da shi kenan wabrun akhi shaqiqi da kuma dan dan uwa shaqiqi kaga shi ma ya shigo ciki yau kaga shi ma karkashin shi akwai dan dan uwa li abi aw lil abi ko kuma dan dan uwa li abi wato wanda kuke da kai da mahaifinsa uban ku daya to shi ma zai iya cin gadon ka idan ka rasu baka da ɗa namiji wa in ba'uda wannan kuwa wannan kuwa koda ya nisanta wal ammu shaqiqi da kuma baffa shaqiqi wato baffanka wanda suke da shi da mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya suke walil abi wa ibnuhu hakanan da kuma baffa li abi wato baffanka wanda suke da shi da mahaifinka baban su ɗaya wa ibnuhu da kuma dan baffa shaqiqi da dan baffa li abi wayan duka za su ci gado wayan ala baffa dinnan ko koda yayi sama cancan misali a ce baffan ka ne amma ba ba wanda suke da shi da mahaifinka ba a'a da shi da kakanka ne suke uban su daya ko da shi da mahaifin kakanka suke uban su daya to duk da haka zai iya cin gadon ka wa zawju da kuma miji shi ma zai ci gado wa maulan ni'imati hakanan da maulan ni'ima wato namiji wanda ya yantar da bawa idan bawan ya mutu bai da magaji to wannan maulan ni'imati zai iya gada shi wa huwa al-mu'tiq shine wanda ya yantar da bawa to wayannan sune masu cin gado daga bangaren maza akwai da da dan da da uba da uban uba da ɗan uwa shaƙiƙi biyar kenan ko ɗan uwa li abi shida kenan ɗan uwa li ummi nawa kenan bakwai ko da sai ɗan uwa li ummi takwas kenan to ɗan ɗan uwa shaƙiƙi tara kenan ɗan ɗan uwa li abi kaga goma kenan sai baffa shaƙiƙi sai baffa li abi kaga sha biyu kenan ɗan baffa shaƙiƙi sha uku ɗan baffa li abi sha hudu sai kuma maulan ni'imati kaga sha biyar sun cika wayannan guda goma sha biyar ɗin su ne masu cin gado daga ɓangaren maza yana da muhimmanci kwarai da gaske ya zamto wato an san su kuma an kiyaye da sunayen shi ya sa ma a wancan makon da aka tashi daga karatu nake maganar cewa ya kamata yau a zo da littafi saboda rubuta abubuwa don kar mutum ya manta na'am Na'am. Na'am. Eh yayi tambaya mai muhimmanci yace idan mutum ya rasu mutum ne ya rasu yana da yan uwa li abi haka ga sunan da yawa ga kuma yan uwa li ummai to wayannan li ummai din wanda ake uwa ɗaya da su a cikin gado sun fi ƙarfi fiye da waɗanda ake uba ɗaya da su ka fahimta yawwa idan wajen wadattaka ne waɗanda ake uba ɗaya da su su ne dangin mutum su ne waɗanda za su zo su yi wadattakar shi ana neman wato ainihin danginsa su su ne dangin shi ba wanda suke uwa ɗaya da shi ba amma a wajen maganar gado to wanda ake uwa ɗaya da shi ya fi wanda ake uba ɗaya da shi ƙarfi ƙwarai kuwa yana iya ma kange su shi wanda ake uwa ɗaya da shi ɗin nan wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da su ma ba sa iya kare shi ma'ana ba sa iya hana shi cin gado eh amma su wa'ancan wanda ake uba ɗaya da su idan aka samu shakiki ko da ƙwaya ɗaya ne ya- to ba za su ci gado ba walwarisatu minan nisa'i sab'un masu cin gado daga mata guda bakwai ne a dunkuli amma guda goma ne a tafsilance wato in an yi dalla-dalla za a samu goma albintu ya yar tsatso kenan wa bintul ibni da kuma yar dan tsatso kamar misali mutum ya rasu bai da ɗa kwata-kwata ɗan shi wanda yake da shi namiji ne kuma ya riga ya rasu amma ya bar ya mace to wannan ya macen za ta ci gadon kakanta shine nan ce wa bintul ibni wa in safalat koda ta yi ƙasa can can can wal ummu da kuma mahaifiya wal jaddatu da kaka ta bangaren mahaifiya ita wannan kaka ta bangaren mahaifiya to ta fi ƙarfi a cikin gado fiye da kaka ta bangaren mahaifi wato kakar mutum wace ita ta haifi mahaifiyar mutum ta fi ƙarfi wajen cin gado fiye da kakar mutum wace ita ta haifi mahaifinsa kaga dai wajen gadara ita wacce safi ta gadara da cewa ai jikanta ne ai kaza kaza yawwa to amma wajen gado kuma ita wannan din kakar mutum ta bangaren mahaifiya to tafi karfi domin an samu wata rana kaka ta bangaren mahaifiya ta zo wajen sayar na abubakar maganar gadanta sai ce a'a ni ban gani ba a cikin alkur'ani kuma ban taba ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ki je ki baki baki da gado sai na tambayi yan uwana daga cikin sahabbai shikenan sai na abubakar da ya zo ya tambaya sai ku aka samu sahabbai mutum biyu da mugira dan shu'uba da kuma muhammadu dan maslamatu kowane daga cikin sai ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa kaka gado shikenan sai na abubakar sai ya kira ta yace to kin ji kin ji yanzu ga gadon ki sudusi ne sai ya bata can sai ga kaka ta bangaren uba ita kuma an ce a zamanin sirna umaru ne a zamanin sirna abubakar kaka ta bangaren uba ɗin da ta zo sai ya ce mata a ke ba ki da gado ya tambayi sauran sabai suka ce a gaskiya ba ta da gado shikenan aka kyale ta to za a zamanin sirna umaru kaka ta bangaren uwa ta zo ya bata sai kaka ta bangaren uba ita ma ta zo sai ya ce mata ba ki da gado sai dai in waccan ta yarda sai ku je ku raba tare ke da ita wayan alat kaka din nan kuwa koda ta yi sama a ce mahaifiyar kakan kakan kakan mutum ne duk da haka za ta ci gadon sa kamar kwanakin baya na ga na ga hoton wata mata wacce shekara ta 145 to kaga wannan za ta iya cin gadon jikan jikan jikan jikanta wal ukhtu da kuma yar uwa yar uwa dinnan mutum uku ne a ƙarƙashin kalmar akwai shaqiya wacce ake uwa ɗaya uba ɗaya da ita akwai kuma al-ukhtu lil abi wacce ake uba ɗaya da ita akwai kuma al-ukhtu lil ummi yar uwa wacce ake uwa ɗaya da ita ita ma za ta yi cin gado daga nan sai az-zawju wato matar aure sai kuma maulatun ni'ima wato maular ni'ima wacce ita ita ta yantar da mutum za ta yi cin gadonsa zaga wayannan su ne mutum goma wanda su iya cin gado daga ɓangaren mata ga sunan kamar haka ‘yar tsatso ‘yar ɗa uwa mahaifiya uwar uwa uwar uba ‘yar uwa shakikiya ‘yar uwa da abiya ‘yar uwa da ummiya matar aure maulatun ni'ima goma kenan ko wayannan su ne mata guda goma waɗanda suna iya cin gado wayannan duka da aka lissafa din nan ma'abota gado ne wanda yanka musu ake yi ashabul furud ne in banda maulatun ni'ima wato ita ita ita ta yantar da mutum ita wannan sai dai in bai da magaji sannan sai ta samu in sai babu kowa sannan take samu kamar yadda cin shi ma maulan ni'imati baya daga cikin ashabul furud sai dai shi ma idan an nemi yan uwa duk babu su anan ne sai ya ci gado wa man ada ha'ula'i duk wanda ba waɗannan nan da aka ambata ba na daga mata da maza to ba zai ci gado ba ka abin ummi kamar kakanka mahaifin mahaifiyarka ba zai ci gadonka ba wabnul ukhti da ɗan ƴar uwarka wanda da shi da da mahaifiyar shi da kai uwa ɗaya uba ɗaya kuke to bai da gadonka ko da kuwa daga kai sai shi kuka rage a duniya ba zai ci gadon ka ba wa bintul ukti haka nan da yar yar uwa yar yar uwarka mace ita ma ba za ta ci gadon ka ba haka nan wa bintul binti da yar yarka jikarka ce yarka ce ta haife ta to ita ma wannan ba za ta ci gadon ka ba haka nan wa binul binti da dan yarka shi ma ba zai ci gadon ka ba wa binul aki da dan dan uwanka wanda kuke uwa daya da kai da mahaifinsa mahaifiyar ku daya to shi ma ba zai ci gadon ka ba wala ammu lil ummi da baffanka wanda suke da shi da mahaifinka mahaifiyarsu daya shi ma ba zai ci gadon ka ba wal khalu da kawu shi ma ba zai ci gadon ka ba wa bintul ammi da yar baffanka da da mahaifinta da naka uwa ɗaya uba ɗaya suke ko uba ɗaya suke ko uwa ɗaya suke ita ma ba za ta ci gadon ka ba wa bintul akhi da ƴar dan uwanka da kai da mahaifinta uban ku daya ko mahaifiyar ku daya ko kuma uwa ɗaya uba ɗaya ma kuke to ba su da gadon ka wal khalatu haka nan da ƴar uwar mahaifiyarka ko uwa ɗaya uba ɗaya suke ko uba ɗaya suke ko uwa ɗaya suke ita ma ba za ta ci gadon ka ba wal ammatu da ƴar uwar mahaifinka ko yaya suke da mahaifinka ita ma ba za ta ci gadon ka ba amma ka ga dan uwanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya shi kuma zai yi cin gadon ka ita al'amma wato gwaggo kenan gwaggo yar uwar mahaifi ba ta cin gado war jaddatu ummi abil ummi da kaka mahaifiyar uban mahaifiya wato ita ta haifi kakanka na bangaren uwa ita ba za ta ci gado ba don nan kawai ma abota zumunci ne la yarda shay'an ba za su gaji komai ba sai dai al'aful lil ummi wato dan uwanka da ummi shi wannan zai ci gado faslun wannan wani fasli ne fil furudil muqaddara cikin wato ainihin asalan gado allati hiya usulil fara'idi wanda su ne asalan gado sitatun guda shida ne asalan gado a rike wannan asalan gado guda shida ne duk wanda zai ci gado to a cikin waɗannan asalan nan guda shida zai ci daga guda ɗaya duk wani wanda zai ci gado to a cikin waɗannan guda shida nan ne in ba wannan ba sai dai in ya ci da asat amma in dai gado ne wanda za a yanka wa mutum to dole a cikin waɗannan guda shida ne su ne kamar haka akwai nisifi an gane ko akwai rubu'i akwai sulusi uku kenan ko akwai sudusi hudu kenan ko akwai sulusani biyar kenan sai kuma timini shida kenan to duk wani wanda zai ci gado daga cikin ɗayan ciki shida nan za a bar shi to bari mu ji suwa ne ne ƙarƙashin kowanne ainihin asali daga cikin wannan asali guda shida alfardul ula farilla ta farko annisfu shine nisfi wa huwa fardu khamsati shi wannan nisfi din nan nisfi shine rabi to wadanda suke cin rabin gado mutum biyar ne hudu daga cikin gaba ɗaya mata ne dubu wani adalci na musulunci ba kamar yadda kafirai da sauran rababbun musulmi suke ganin wai a cikin rabon gado na musulunci wai an danna haƙƙin mata saboda an ce da zakar misal hazil unsayi cewa namiji za a ba shi kaso ne irin na mace guda biyu sai suke ganin wai an danna haƙƙin mata saboda jahilci irin nasu mafiya yawan masu cin gado duk mata ne sun fi yawa sannan kuma ita mace ma in aka zo raban gado ko mahaifinku ne ya rasu sai aka raba muku gado kai da yar uwarka misali yar uwar taka a ce mace ci budurwa ko kuma yarinya ce wacce bata fi yar shekara goma ba amma mahaifinku ɗaya da ita kai ga ka magidanci da matarka da iyalinka kuma mahaifinku yana da matar da ya aura ta haifa mar ya karama sai mahaifin naku ya rasu ya bar ku daga kai sai ita kasan nan bata fi sa'ar ƴaƴanka ba amma kuma baban ku ɗaya da ita sai aka raba muku gado misali a ce mahaifin naku ya rasu ya bar miliyan ɗaya da rabi bayan an fidda tumuni na matansa da ya bari sai ya zama saura miliyan ɗaya da rabi kai aka baka miliyan guda a matsayinka na ɗansa namiji ita kuma wannan ƴarsa mace sai aka bata rabin miliyan dubu ɗari biyar to kaga dai yanzu mahaifinku ya rasu wannan yar uwar taka kaga kai ne mai rike ta daga ita har uwarta take da take ta kaba ya dukanka kai za ka rike su a cikin wannan miliyan ɗayan taka za ka rika yin cefane ita kuma wannan ɗari biyar ɗin nata dubu ɗari biyar ɗinta yana ajiye fa in a banki ne yana can ajiye a banki in ma wani abu ta saya ta ajiye yana nan da ya ajiye kai kuma wannan miliyan ɗayan taka da ita za ka ci gaba da ciyar da ku da kai da ita da iyalanka har ta isa aure idan ta zo aure za a yi aurenta kaga dai in ba kai ne sarkin matsalanci ba dai na duniya aƙalla dai za ka ce a matsayinka na wanda ka kai ka haife ta kana da 'ya'ya sa'anninta za ka ce to yanzu da mahaifinku ya rasu yanzu kai ne uba saboda haka duk abin da mahaifinku zai yi yanzu kai ne mai za ka yi mata kayan ɗaki a cikin wannan miliyan ɗayan taka an kai mata kayan ɗaki kai mata gara da sauran abubuwa da ake yi nawa ne zai rage a miliyan ɗayan naka likin za ka samu sauran dubu ɗari biyu tun ce ko kaji ba za ma a samu komai ba ma da zai rage to ka gani to a hakan kuma tana gidan mijin za ta iya aikowa ya yayi min kaza ya yi ba ni da kaza in azumi ne ya yi a matsayinka na babban wa in kana da ɗan hali za ka iya ɗan sayan ko siga ko wani abu ka aika mata in lokacin babban sallah ne in ka yi layya za ka ce a ware karfata karfatar baya cinya ke na cinyar baya ka aika mata duk wani abu ne na ta goma shi in yi shigo za ka aika mata ina ba duk da aka ba wancan ɗari biyar ɗan tare tana nan a aji ƙaruwa ma take yi to tana za ka gane musulunci wato duk inda ta ka juya za ka ga akwai ta hikima ta Allah subhanahu wataala da ya aji duk yadda Allah ya yi za ka ga shine abin da ya fi dacewa a cikin dukkan waɗannan asalai na gado guda shida nisifi shine na farko kuma shine wanda ya fi kowanne yawa nisifi kuma shine wanda za a raba gadon gaba ɗaya shi kashi biyu a bawa mutum shi kai kai kaɗai a baka rabi to a cikin masu cin nisifi ɗin nan guda hudu gaba ɗaya duk mata ne ɗaya ne kawai namiji bari mu ji albintu lissulbi yar tsatso idan ta kadaita yar tsatso idan ta kadaita mahaifinta ya rasu ya bata ita kadai to rabin dukiyar shi gaba ɗaya ita za a bawa wa bintul ibni inda adamiha da kuma yar ɗa jika kenan ta wajen ɓangaren ɗanka namiji to ita ma idan babu idan babu yar tsatso ita za ta cinye wannan gadon wato rabi za a bata wal ukhtu lil abi wal ummi da kuma yar uwa shaqiqiya wace uwa ɗaya uba ɗaya ake da ita ita ma idan mace dan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya ya rasu to ita ke da rabin duke shi idan bai bar kowa ba haka nan wal ukhtu lil abi da kuma yar uwa wace ake uba ɗaya da ita inda adamiha idan babu wacce shaqiqiya din wacce ake uba ɗaya da ita ma ita ma dai rabin dukiyar za a ba ta to kaga ai hudu sun kare ko to na biyar din shine azzauju ma adabil hajibi shine miji idan babu mai tsare shi idan matar mutum ta rasu bata bar ɗa ba ta taba haihuwa ba ko kuma ta haifa amma sun rasu to shikenan rabin dukiya za a bashi to wannan shine asalin gado na farko sai asalin gado na biyu alfardu sani asalin gado na biyu arrubu shine rubu'i wato kashi ɗaya cikin hudu na dukiyar wa huwa fardu sunaini shi wannan farilla ce ta mutum biyu rak azzawju ma'a wujudil hajimi miji inda mai tsare shi wato miji idan akwai mai tsare shi mai tsare miji daga cin nisfi shine ɗa na tsatsu ko kuma jika wato ɗanɗanta idan matar ka tara su ta bar ɗa wanda ta haifa da kai ko kuma ta haifa da wani mijin kafin kai to wannan ɗan ya tashe ka daga nisfi ka komo rubu'i haka nan idan bata bar ɗa ba amma ta bar jikanta wanda ɗanta ne ya haifa mata shi to shi ma wannan zai iya tashin ka kai a matsayinka na miji daga cin rabin gado zuwa ga cin kashi ɗaya cikin hudu an fahimta wazzaujatu da aw zawjatu ma faqdihi haka nan matar aure ko matan aure in babu mai tsare su rubu'i za su ci idan mutum ya rasu bai taba haihuwa ba ko kuma ƴaƴan shi da ya haifa duka sun rasu to matansa ko matansa kashi ɗaya cikin hudu za a ba su na dukiya a nan kaga ba tumuni za a ba su ba rubu'i za a ba su sai alfardu salisu asalin gado na uku astumunu shine tumuni kashi ɗaya cikin takwas kenan shi wannan fardu zaujat ne wato farilla ce da ake bawa matar aure aw zaujat ko kuma matan aure ma wujudil hajibi idan akwai mai tsari su wato idan shi mamacin yana da ɗa na cikinsa ko kuma ɗan ɗansa to wannan ɗan ɗan nasa ko kuma ‘ya'yan shi na cikinsa to sun tashi matansa daga cin kashi ɗaya cikin hudu zuwa cin kashi ɗaya cikin takwas alfaridatun rabi'a sai asalin gado na hudu shine as-sulusani sulusi biyu shi wannan sulusani ɗin nan ya ma fi rabi an gane sulusani shine kamar a raba dukiyar kashi uku a ba wa mutum kashi biyu shi shi kadai ya cinye kashi biyu to kaga shi ma wannan farilla ce wacce gaba ɗaya masu cinta duk mata ne ma babu namiji ko ƙwaya ɗaya duk wani adalci haira yau na addinin musulunci babu namiji mai cin sulusani gaba ɗaya mata ne ke ci barka je da abin yake shine fardu kulli sunaini fasa'ida shine farilla ce ta mutum biyu ko sama da haka tasahiqu ilahunna idan faradat annis wanda idan ɗaya daga cikin su ta kadai ta kadai to nisfi ake bata wato rabin dukiya ake bata to idan ta samu wata wacce suke daidai da daidai a cikin darajar misali kamar a ce ya ta tsatsu kaga idan ita kadai ce mutum ya mutu ya bari to rabin dukiyar shi za ta cinye to amma idan ya zanto yar taka da ka bari ba ita kadai bace su biyu ne ko su biyu ko su uku ko sama da haka to sai a raba dukiyar kashi uku sai a ba su kashi din nasu ne su kare wahiya arba'atu asnafi to wannan nau'i ne guda hudu bintani ya'ya mata na tsatso guda biyu fa aksara ko fiye da haka wa bintani ibnin fa aksara ko kuma ya'yan da guda biyu ko sama da haka wa aftani shaqiqatani ‘yan uwa shaƙiƙai guda biyu mutum ne ya rasu ya bar ‘yan uwansa mata guda biyu ko sama da haka amma mata ne zalla to su ma waɗannan za su ci kashi biyu cikin uku na abin da ya bari in bai bar ɗa ba kenan wa aftan li abin fa aksar ko kuma ‘yan uwa li abai mata guda biyu ko sama da haka to su ma har ila yau za a ba su sulusani ne amma idan babu ‘yan uwa shaƙi wal faridatul khamisa farilla ta biyar as-sulusu wato shine sulusi kashi ɗaya cikin uku na dukiya to shi wannan fardul ummi farilla ce wato gado ne wanda ake bawa mahaifiya ma'a faqadil hajibi idan babu mai tsari ta dan ta rasu saurayi bai da yan uwa bai da kuma da da ya haifa to kaga babu mai tsari ta uwa za ta cinye kashi ɗaya ne cikin uku na dukiyarsa shine gadon ta wasnaini fasa'ida min waladil ummi ma kanu haka nan mutum biyu ko sama da haka na daga ƴan uwa waɗanda ake uwa ɗaya kaɗai da su komai yawan su to su ma waɗannan za a ba su kashi ɗaya da cikin uku na dukiyar da ɗan uwansu ya bari wato ko da maza ne ko mata ne ko da maza da mata ne duka a gaurayi to za a ba su kashi ɗaya da cikin uku na dukiya kuma a nan kaga ba galin zakar misal hazil unsayi idan kuna da wani dan uwa wanda kuke uwa ɗaya da shi kun kai ko biyar amma shi wancin shi shi kadai ne babansa daban to sai ya rasu to gadan shin kuka dauko sauran yan uwan shi wanda uwa ɗaya ce da tsakanin ku shi to in kun zo rabawa da namijin da mace duka daidai da daidai ake raba musu a nan namiji ba zai fi mace da komai ba a cikin wannan gadan kamar yadda alkur'ani ya faɗa fa in kanu aksar min zalika fa mushrikau bisulus yace wal faridatu sadisa faralla ta shida as-sudusu shine sudusi kashi ɗaya cikin shida fardu sab'ati ina farilla ce ta mutum bakwai al'abu ma wujudul hajibi uba idan da mai tsare shi waye mai tsare uba daga cin daga cin sulusi ya koma cin sulusi shine da idan mutum ya rasu yana da da to mahaifin shi kashi ɗaya cikin shida zai samu haka nan idan mutum ya rasu yana da jika to mahaifin shi ɗaya cikin shida zai samu saboda abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin Qur'ani wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus haka nan wal ummi da kuma mahaifiya ita ma idan akwai mai tsari ta ita ma kashi ɗaya cikin shida za ta samu shine ma wujudul hajimi din wal jaddatu idan faradat haka nan kaka kakar mutum ta bangaren mahaifi shi idan faradat idan ta kadaita au kana ma'aha ukra tusharikuha ko kuma idan idan to akwai wata tare da ita wace ita ma kakar ce kamar misalin da nayi dazu na kaka uwar mahaifiya da kuma kaka uwar mahaifi wal wahidati fa aksara min banatil ibni da kuma kwaya daya ko fiye da haka na daga jikokin mutum ya'yan ɗansa idza kana hunaka bintu sulbi idan akwai yar tsatso idan mutum ya rasu sai ya bar yar shi ta tsatso wace ya haifa sannan kuma da jikar shi yar gidan ɗansa da ya rasu to wannan yar gidan ɗansa din za ta ci sudusi ne kashi ɗaya cikin shida wal ukti lil abi da kuma ‘yar uwa wacce ake uba ɗaya da ita, fa aksara ma wujudul ukti shaqiqati idan akwai ‘yar uwa wacce ake shaqiqiya uwa ɗaya uba ɗaya da ita to wacce ake uba ɗaya kaɗai da ita abin za ta samu a cikin gado shine kashi ɗaya cikin shida wal wahidi min waladil ummi zakaran kana aw unsa ɗaya daga cikin ‘yan uwa wanda ake uwa ɗaya da su ko namiji ne ko mace to kashi ɗaya cikin shida za a ba shi idan shi shi kaɗai ne in suna da yawa ne daga biyu zuwa sama ake ba su ake ba su kashi ɗaya cikin uku amma a nan idan ya kaɗaita shi shi kaɗai ne ko ta kaɗai ce ɗan uwanta ko ɗan uwan shi wanda suke uwa ɗaya ya rasu to kashi ɗaya cikin shida za a ba su shine sulusi wal jaddi ma'al waladi aw waladil ibni haka nan kaka idan ya zamto akwai ɗan mamacin ko kuma jikan mamacin na bangaren ɗansa to shi ma kaka abinda zai samu a ainihin sudusi ne kashi da cikin shida fasulun wannan wani fasuli ne idan faradar abu awul jaddu idan mahaifi uba kenan ko kuma kaka ya kaɗaita awul ibnu ko kuma ɗan tsatsu ya kaɗaita a ibnu ko kuma ɗan ɗa ɗan ɗanka na tsatsanka idan ya kaɗaita shi shi kaɗai to a kazal mala jami'a sai rike dukiyar baki ɗayanta mutum ne ya rasu sai ya bar mahaifin shi mahaifi kaɗai ya bari a duniya wannan mahaifin shi ne shi ne dukiyar gaba ɗaya ba zai ba wa kowa ba haka nan idan mahaifi ya rasu idan so bai bar kowa ba a duniya sai iya ɗansa kawai to wannan ɗan nasu shi zai cinye dukiyar baki ɗaya wal isnani min al ikhwati fasa'ida yan uwa wanda ake uba ɗaya da su ko uwa ɗaya uba ɗaya ƙwaya biyu ko sama da haka to yaqsimunahu bisawiya za su raba dukiya ne a dakankanin su daidai da daidai idan maza ne dukannin su wa yaztama'a minhum dhukurun wa inasun idan ya zanto kuma sun gwamutsu akwai mazaje a cikin su akwai mataye fa yaqsimunahu lizakari mislu hazil unsayi sai su raba dukiyar kowane namiji yana da kason mace biyu wa yarisu bit ta'sibi kullu zakarin yudni bi nafsihi aw bi zakarin zai ci da ta'asibi wato da asibci duk wani namiji wanda ya kasance yana kusanta ne zuwa ga mamacin da shi kan kansa ko kuma da wani namiji misali kai namiji ne to sai mahaifinka kaga mahaifinka in ya rasu kaga kana kusantuwa da shi ne da kan kanka ko kuma kakanka sai ya rasu kakanka na bangaren mahaifinka to kaga shi ma kana kusantuwa da shi ne ta bangaren mahaifinka ko mahaifinka namiji ne to anan zaka iya cin gadon shi da asibci to ma'anar ta'sib ma'anar asibci anna man yarisu bihi cewa wanda zai ci gado da asibci yasagriqu jami'al mali zai mamaye dukkan dukiyar ne baki danta idan fara da idan ya kadaita shi shi kadai wa yasahiqul baqi ba da zuwa sihani yana cancantuwa zuwa ga sauran dukiya ne bayan ma'abota gado kowa ya ɗauki nashi idan wani abu ya saura sai ya karbi in kana ma'ahudu sihani idan ya kasance tare da shi akwai ma'abota gado misali mutum sai ya rasu ya bar matar shi ta aure da kuma ɗansa to kaga wannan matar aure ma'abociyar sahamu ne za a yanka mata nata in an yanka mata to shi kuma ɗa shi zai ci da asirci a nan ba zancen cewa kaza za a bashi ba a zai gaje gaba ɗaya dukiyar ne ya cinye da asirci kenan mutum ne ɗansa ya rasu ya bar matar aure amma ba ta haihu ba to shi kenan kaga a nan idan an ware na ita wannan matar aure to shi wannan mahaifi sai ya cinye dukiyar baki ɗayanta akwai wanda yake da tambaya wa alaikun salam na ai a nan ɗin matana da gado yanzu na fa muka gama magana ita fa ƴar uwa ɗan uwa wanda ake uwa ɗaya da shi ƙarfin shi ba a cikin gado ko wanda ake uwa ɗaya ba ɗaya da shi ba bai fi shi ƙarfi ba baya iya ture shi ma ƙwarai da gaske to ai kuma an zalunce ta tabbas kuma ka kuma dole sai an biya ta a lahira ai tana da gado sosai kuwa dole ne a ba ta gado a tana da gado tana da gado ƙwarai ku tana da gado kwarai da gaske ai sanin wato ilimin gado yana da matukar muhimmanci mutum ya zama ya sani amma yawanci an bar abin ne wai sai ya malamai kuma ai ya kamata ya zama kowa ya sani kamar irin su wankan gawa ne sallar gawa da sauransu mutane sun ƙi neman ilimin wayannan abubuwan sai ga in wani ya rasu sai a ta nemo wa mutane aje a kira malam wani aje a kira wani shi ya iya wa mutane ba su iya wankan gawa ba tsakani da Allah to haka nan irin wannan abin da ya shafi rabon gado ya kamata ya zamto mutane akalla ne mutum ya san basic abubuwa wato mutum ya san dai cewa masu cin gado daga maza mutum kaza ne masu cin gado daga mata mutum kaza ne sannan kuma ya san asalan gado nisifi mutum kaza ne ke samu da wani da wani da wani rubu'i mutum kaza ne ke samu da wani da wani misali kamar yadda dai muka karanta din a karatun baya ƙwarai da gaske wallahu a'lam na'am na'am na'am amma shi iya ne shi ne a wara masa su ne ya da ke haramun yake ci haramun yake ce indai sai an ware mar wani abu na musamman to haramun yake ce abin da kawai da aka faɗa a cikin alkurani shine wa za hadaral qismatu ulul qurba wa tamar masakin farzuhum min idan ma abota kusanci da mamacin waɗanda suna da kusanci da mamacin amma ba za ba dama su ciga da shi kamar ƴaƴan kawunnan shi kaga suna da kusanci da shi amma ba dama su ciga da shi kamar ƴaƴan ƴan uwan shi mata mutum ne ya rasu amma ga ƴaƴan ƴan uwansa mata sun zo gun raban gadan raga ma abota kusanci ne aka ce sai a ɗan ɗaga musu ɗan wani abu a ba su wanda bai taka kara ya karya ba aka nan da marayu da miskinai da suka zo kallon rabon gado ya halatta a ɗan ɗauki wani abu haka a ba su amma a matsayinka na malami allah ya hore maka sanin ilimin rabon gado to a ina aka ce kai kuma in ka zo ka raba mutane gado sai an baka wani abu daga cikin kasan gadon da mamacin ya bari wannan haramun ne gaskiya haramun ne malamai suna ɗora wa kansu ko ce wasu daga cikin malamai suna ɗora wa kansu laifi mai girma wanda kuma a lahira mutum su yayi na dama gashi na innal ladina yakuluna amwalan yatama zulman inma yakuluna fi butunihim nara waɗannan da ke cin dukiyar marayu da zalunci to wuta suke ci a cikin cikin su sannan kuma za a jefa su a wutar sirira to kaga ya kamata mutum ya kiyaye idan ya zama to misali kamar yadda suke yi wasu harfa sentence ne da su wai idan mamacin ya rasu ya bar miliyan ɗaya to su da suka suka yi rabon gado suna da dubu hamsin misali wai suna da dubu hamsin kaji ba indi mutum wai indi suna sun raba gado to wani lokacin za a kashi ɗaya cikin goma ake ba su wani lokacin kashi ɗaya cikin ashirin wannan nasu ne kaga ina Allah ya ce haka to kaga wannan zalunci ne kai kuma gaskiya sai Allah ya tambaye mutum tunda ilimi da aka Allah ya baka ya baka ne dan ka bauta masa ba dan ka yi ka zalunci wani da shi eh to ai gado fa ga ce ba zakka ba wancan na zakka ai daban wal amilina alaiha wannan daban ba za cikin ta wannan gado ne kadai wanda Allah ya ce a dan tsaga wa dinnan su ne wanda suka zo a cikin alqur'ani dinnan wa za hadara alqismata ulul qurba wa la tamaru masakinu farzuquhum minhu haka Allah ya ce yau wallahu a'lam to bismillah da muke ce ta kashi na mutum ne noma yana an samu buhu biyu na buhu biyu to buhu biyu dai kan ko ko bishiyar kuɗi ka noma sai sai ta yo ya'ya kuɗi kayaga kayaga ka cika buhu biyu to ba zakka ƙwarai da kusa ƙwarai da ko su ɗin ne ba zakka saboda ai a rana ka same su sai sun shekara in sun kai lissabi sannan sai ka sai ka yi zakka to kuɗi ko kuɗi ka noma buhu biyu to ba zakka a ci ba shinkafa ko dawa ko wani abu ba yawa duk abin da ka noma sai ya kai kwano 300 babban kwano kwano 300 sannan shi ne yake isa zakka amma in dai bai isa zakka ba ka fitar to ka dai sadaka dai a ba zakka kai ba madam na na mutum ne ya rasu ya dan bar wani abu na bai da uwa bai da uba na ya da yan uwa mata guda biyu na bai taɓa haihuwa ba na Na'am. Na'am. Na'am. Ya da matar aure? Mutum ne ya rasu sai ya bar ‘yan uwansa mata su su biyu, uwa ɗaya uba ɗaya suke da shi. Na'am. Ya riga shi mutuwa, amma yana da ‘yan uwa? Yana da ‘ya'ya. Mutum ne ya rasu sai ya bar ‘yan uwansa mata guda biyu uwa ɗaya uba ɗaya sai ya bar ɗan ɗan uwa namiji yaya gadon zai kasance yadda za a yi da gadon shi ne za a raba gadon ne kashi uku ‘yan uwansa mata ɗin wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da shi suna da sulusani kamar yadda yanzu na muka karanta ma'ana za a raba gadon kashi uku a basu kashi biyu to shi kuma wancan ɗan ɗan uwa to shi asibi ne saboda yana dangantuwa ne zuwa ga mamacin ta dalilin mahaifinsa dama shi asibi ana so ya zanto namiji wanda yake dangantuwa zuwa ga mamaci da kan kansa ko kuma da wani namiji yana dangantuwa ne ta hanyar namiji to ga dan dan uwa a yana dangantuwa ne ta hanyar mahaifinsa ko to zai zai iya ci da asirci sauran wancan kashi ɗayan da ya rage sai ya kwashi an fahimta mutum ne ya rasu ya bar ƴan uwa mata guda biyu da kuma ‘ya'yan ɗan uwansa, to shi kenan wayannan ‘yan uwa nasa mata sai za su kwashi kashi biyu cikin uku na dukiyar shi sauran kashi ɗayan da ya rage sai a ba wa ɓangaren ‘ya'yan ɗan uwansa ɗin nasu ne yawa wallahu ala ƙwarai ko su ko suna da yawa sai su raba a ɗagankaninsu inda uban nasu yana da rai shi zai ɗauka a to ga ɗan uwansa ɗan'uwan nasu yana da rai ai ɗan'uwan shi ne ya rasu nan kuma da zakar misir hazin unsayini zai yi shi da ‘yan'uwansa mata ɗincin sai a raba dukiyar kashi a kashi hudu shi sai ya ɗauki kashi biyu su kuma ya ba su kashi ɗaya wallahu ala Eh, to, yana tambaya ne akan mutum ne ya yi noma a wani guba a garinsu ba zai iya ɗaukar zakkar ya kai wa mahaifinsa da ke can garinsu a ƙauye e zai iya yi amma an so samu ne an so ya ɗan ba da ‘yar wata daga cikin zakkar a nan inda ya yi noma sauran kuma yin sai ya kai wa mahaifinsa ba wa ma'abota kusanci ko ma'abota zumunci ka ba su zakka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni da wannan ya ce duk wanda yayi wannan yana da lada ninki biyu yana da ladan zumunci ga kuma ladan ainihin zakkar da ya bayar yawwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin fil akhirin وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملء الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ga littafin alkaba'ir su ai waɗanda suka ba mala ibrahim kuɗaɗen su to sai dai in ya zo sai ya fitar musu akwai guda goma na sadaka waɗanda yin ya ba da kuɗin wancan karan ko ya to ga lissafin nan gaba ɗaya wannan nawa ne ni kuma ina jin